أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu lafiya ya kuma ba mu damar sake dawowa kan wannan aiki na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala na sabuwar gandu fatan mu abinda muka yi na ibada cikin kwanakin da suka wuce Allah madaukakin sarki ya karba mana ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya kai mana sauran kwanakin da Allah ya bar mana riko ko ajiya a hannunmu Allah ya azurta mu da aikata aikin alkhairi a cikin su idan ba ku manta ba muna cikin tafsirin suratul baqara a cikin wannan sura mai albarka mun tsaya ne a aya ta 30 daidai haka ne fadin Allah wai qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima'a ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون wanda yau za mu tashi wa allama adam al-asma'a idan ba ku manta ba muna cikin kissar annabi adam alaihi salatu wassalam ta yanda mala'iku suke fada wa ubangiji shi ma kuma yake fada musu yayin da Allah madaukakin sarki yayi niyyar halittar annabi adam sai su mala'iku suke ganin cewa yanzu mu ko bayanka muna yi maka bauta ba ma tauye bautar da muke maka za ka zo ka halicci wasu mutane daga baya wanda za su zo su yi barna su yi fasadi su zubar da jini su yi kisan kai alhalin wani hannu nusabbihu bi hamdika wa nukaddisu lak ga tasbihi muna maka ga tsarkake ka muna yi ya za ka yi wannan malaman tafsiri suka ce mala'iku sun faɗi wannan ne ga ubangiji tabaraka ta'ala dan ba su son Allah ya halicci wasu halittu da suka fi su to amma sai Allah ya ba su amsa cewa inni a'lamu ma la ta'lamuna dalilin halittar Adam din da kuma zuriyarsa da za su biyo bayansa akwai wasu hikimomi da wasu dalilai da suka sa ni zan yi halittar amma ku ba ku sani ba ni na san abin da ba ku sani ba amma kissar da za ta zo bayanan da za su zo daga baya za su tabbatar mana wannan magana da Allah madaukin sarki ya gaya wa mala'iku cewa ya san abin da su ba su sani ba to bari mu je me ya faru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أن بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين bayan Allah madaukin sarki قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا na'am إنك أنت العليم الحكيم bayan Allah madaukin sarki ya gaya musu cewa inni a'lamu ma la ta'lamun sai su mala'iku suka ce li yakhluqa rabbuna ma yasha ubangijin mu ya halicci abin da ya ga dama falan yakhluqa khalqan akrama alayhi minna abinda muka sani Allah dai bare halicci wata halitta da ta fi mu matsayi da daraja a gurin sa ba kun ji hikimar ta fara bayyana da yasa suka ce kar a halicci wani وإن كنا فنحن أعلم منه لأننا خ- آ- آ- خلقنا قبله duk da cewa in Allah ya yi halitta ɗin mu mun fi wannan abin da Allah zai halitta ɗin ilimi don mu aka fara halitta kafin abin da za a halitta daga baya wa ra'ayna ma lam yarahu kuma mu mala'iku mun ga irin abin da shi wanda za a halitta daga baya bai gani ba sai Allah ya bayyana falalar annabi adam a kan mala'iku ta hanyar ilimi tunda sun yi da'awar cewa sun san abin da shi annabi adam bai sani ba to sai ya halice shi kuma ya nuna musu cewa adam din ya fi su ilimi wa allama adam al-asma'a kullaha takadirin zancen kamar ka ce sai Allah ya halicci annabi adam nan dan qur'anin bai kawo ya aka aka halicce shi sai aka ya sai aka yi ba amma dan a takaice maka zance kawai kamar yanzu ka dauka Allah ya halicci adama din ga annabi adam ya zo cikin falalar da Allah ya ba annabi adam allamahu al-asma sai ya sanar da shi sunan da to sunan nakin za mu zo mu faɗi sunan nakin me Allah ya sanar da shi Allah ya sanar da annaba Adam sunan naki duka kullaha thumma aradahum ala malaika sannan sai Allah ya bujuro da waɗannan abubuwa sunan nakin abubuwan da Allah ya sanar da annaba Adam abubuwan sai Allah madaukakin sarki ya bujuro da su ga mala'iku faqala sai Allah ya ce da su anbi'uni bi asma'i haula ku ba bani labari kalmar ambi'uni tana nufin ai akhbiruni ku bani labari ku labarta mun bi asma'i haula dangane da sunan nikin waɗannan abubuwan in kuntum sadiqina in har gaskiya ce da da kuke yi na cewa kun fi adam ilimi Allah ya halicci Adam ya sanar da shi al-asma malaman tafsiri suke sabani cikin su akwai Abdullahi dan Abbas da su Mujahid da su Qatada suka ce علمه الله تبارك وتعالى اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة Allah madaukin sarki da ya halarci annabi Adam cikin fifita shi da ya ga mala'iku sai ya sanar da shi sunan komai duk abin da ka sani a duniya in sunansa shay'u ne zai shiga karkashin leman shay'u dan shay'un din na kira ne kullu shay sai ya sanar da shi komai hatta dan kwano da za a ce da shi qas'a ko alkusai'a tasghir ne na qas'a kamar ka ce walad ka ce wulaid an gane ko saghir sughair qas'a kusai'a qas'atun kusai'atun duk ya sanar da shi sunan fanka sunan wuta sunan mumbari sunan itace sunan sallaya sunan littafi sunan takalmi sunan ƙasa sunan bishiya sunan ganye sunan kala baki kore ja rawaya sunan dogo gajere makako kurma wane ne komai Allah ya sanar da shi duk abin da ka sani zai iya shiga wanda ido zai gan shi tambayi me sunansa sai sanar da shi wasu kuma malaman suka ce abin da ake nufi kulle shi a nan gurin ai allamahu asma'a ma yakunu fi dunya ila yawmil qiyamah Allah ya sanar da shi sunan cikin abin da duk zai kasance a nan duniya har lahira ko me ma inda yana da suna ana ambatansa inda zai faru a nan duniya zuwa lahira to Allah ya sanar da annabi Adam Rabi'a ibn Anas yake cewa a Asma'a allamahu ya sanar da shi sunan nakin komai ne ana nufin wato sunan mala'iku duk mala'iku ya sanar da shi sunan nakin su mana idan kuna ga dara cewa kun bi sani to sai duk yawan mala'ikun nan gabaki ɗaya zai iya jera ku ce kai sunan ka wane kai sunan ka wane kai sunan ka wane kai sunan ka wane wasu kuma suka ce a'a Allah ya sanar da shi sunan nakin yan zuriyar sa ne fi ilmin la a cikin ilimin ubangiji ya san dukkan wanda zai faru a duniya ko ya san ni ya san ka ya san ƴaƴana da jikokina da tattaba kunne na ko ba ga bane to annabi adam cikin fifita shi da Allah zai akan mala'iku sai sanar da shi sunan yan zuriyarsa gabaki ɗaya da a ce za a tashe shi a haɗa shi da kai zai faɗi sunan ka wane sunan ka wane sunan ka wane ai da kamata a ce baba bai san sunan ɗansa ba ko wannan shi ne wasu kuma suka ce a abin da ake nufi a nan wato ya koya masa ya sanar da shi sunan dukkan wata sana'a ne kafintanci dukanci faskare noma rubutu da biro gini fenti plumbing injiniyarin duk wani sana'a da ka sani Allah ya sanar da shi to a nan gurin wani za mu ɗauka sai mu koma kan abin da ƙur'ani ya ce wa allama adamal asma'a kullaha shike nan ba sai mun keɓance wani ba da wani da wani kaga yanzu kullaha din na ya shiga komai ko Allah ya sanar da annabi adam sunan komai ba zan ce ya ƙare ba ba ka da buƙatar sunan kaza sunan kaza ƙur'ani ya ce komai to dan me za ka zo ka ce sunan kaza sunan kaza ban da kaza to ya sanar da shi sunan duk wani abu sannan ya bujiro da waɗannan abubuwa din ga mala'iku a nan gurin kun lura da aya yace summa aradahum ala mala'ika amma bai ce aradaha ba saboda a cikin wannan asma din sunanakin abubuwan a ka'ida ta larabci akwai abin da ake ce da shi akil da kuma ghairul akil yanzu wannan sunansa ikrima kaga akil ne amma wannan sunansa munbari kaga ghairul akil ne to a ka'ida ta larabci idan aka kawo abin da ake ce da shi ghairul akil wanda ya ghairul akil abin da ke jama'at yanzu wannan kaga ghairul akil ne babu hankali a tare da shi wannan itace ne wannan katako ne bai da hankali babu tunani ba lalle bane ya zama to yana da rai a tattare da shi wannan shine ghairul akil to anan a ka'ida ta larabci idan ka tara ghairul akil duk abin da suke ba masu hankali bane to idan ka zo ba za ka ce araba kun ba sai dai ka ce araba ha kun fahimta ka tara katako ka tara takalmi ka tara benci ka tara kujeru ka tara tsummokara duk wannan zairul akali a larabci sai dai ka ce araba ha idan kana so ka yi magana haka to amma me yasa anan Allah yake summa aradahum alal mala'ika suka ce a ka'ida ta larabci idan aka cakuɗa abin da ke mai hankali ne da mara hankali to akan ɗauki lamirin mai hankali a bawa mara hankali ɗin ma'ana anan Allah ya yi lura ne da janibin al'akil ɗin al'ukala cikin abubuwan da Allah ya sanar da Adam wato al'ukala ɗin masu hankalin to sai Allah ya lura da janibin su sai ya amfani da lamirin su yasa sai ce summa aradahum alal mala'ika nan gurin wani dan nahu zai iya zuwa ya ce maka to ya akai haka tunda akwai akil da kuma ghairul akil sai ka ce a ka'ida ta larabci in an hado an samu an samu al akil da ghairul akil to ana taglibin janibin akil akan ghairul akil kamar idan aka samu azzakar wal unsa ko azzukur wal inas yughallabu janibuz zukur idan aka samu haduwar maza da mata to wani lokacin qur'ani sai ga yana magana akan lafazin maza yanzu ayoyi na alkur'ani da yawa za ga yana magana ne akan maza amma wannan yana nuna cewa banda mata a ya rinjayar da janibi ne na ainihin wato maza ba wai mata ba wannan fa'ida ce kawai cikin aya din shine sai Allah madaukin sarki yake cewa fa qala anbi'uni ma'ana ku bani labari bi asma'i haula in kuntum sadiqin in dai har gaskiya kuke yi in kuntum afdala wa a'lama min yani in kun kasance ku ne mafifita kuma kun fi annabi adam ilimi sai mala'iku sai suka faɗa wa ubangiji iqrarin bil ajz suna masu tabbatar da gajiyawarsu cewa lallai annabi adam ya kece tunanin su qalu sai suka ce subhanak sarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu wane mu mu yi da awar wani ilimi in ba abin da ka sanar da mu ba kuma haka dukkan wani bawa ya kamata ya rinka faɗi ba ka da komai sai abin da Allah ya sanar da kai ba ka da wani abu sai abin da Allah ya baka innaka antal alimul hakim lalle Allah kai ne al alimu wato al alimu bi khalqika masani dangane da halittar ka gabaki daya sani mutlaqin sani wanda ba shi da kaidi al hakimu fi amrika Allah kai ne mai hikima a cikin al'amarin ka gabaki daya kaga nan mala'iku sun tabbatar wa ubangiji cewa sun tsarkake shi babu wani wanda yake sama da shi akan ilimi kuma sun nuna cewa lallai fifita adam da ya yi a kansu sun yadda sun sallama sun miƙa wuya to anan gurin da ya ce innaka antal alimul hakim malamai suka ce kalmar al'alimu an ciro ta ne daga al'ilmu alima ya alamu ilman ko wanda ba da iskali alima ya alamu ilman al'alimu wanda yana cikin sifofin Allah shi mai ilimi ne sannan kuma yana cikin sunanakin Allah shi mai ilimi ne sannan kuma al-hakimu ya Allah Allah kai ne mai hikima kalmar alhakimu a larabci suna fassara ta da abubuwa guda biyu na farko dai ko dai ka ce alhakim alhakimu bi ma'anan hakim alhakim ana nufin wato mai hukunci sarki alkali wanda yake iya zartar da hukunci ga al'ummarsa alhakimu ko ka ce alqadi al'adil alkali adili shine alhakim alhakimu bi ma'anan hakim to kuma akwai kuma fassarar alhakimu bi ma'ana al-muhkam ma'ana wanda idan yayi abu ya kware akan wannan abun ta yadda idan ya kera wannan abun to ba za ka ga wata illa ba ma'ana kwararren kwararre akan yin abu gwani akan faɗin wani abu wanda ba yanda za a iya faɗi wani abu ko ya aikata wani abu ka samu wata illa a ciki shine ma'anar alhakimu to duk lokacin da ka zo ka tarar da alhakimu a cikin alkur'ani ka ɗauki wannan ma'ana guda biyu ka bashi ko dai ka ce ana nufin ya Allah kai ne mai hukunci kuma adilin mai hukunci ɗaya kenan ko kuma ka ce alhakimu ya Allah kai ne ƙwararre in ka hukunta abu idan ka halicci abu in ka faɗi abu in ka ƙara abu babu wata illa a tattare da shi shine ma'anan al'alimu alhakim wannan mala'iku sun mika wannan ga Allah sun kuma sallama wannan yana nuna mana cewa babu wani wanda yake yana da ilimi irin ilimin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da kowane mai ilimi masani to akwai lalle ainihin wato sama da shi sama da kowa kuma shine Allah tabaraka wa ta'ala annabi Musa alaihi salam kamar yadda riwaya ta zo cikin sahih bukhari a zamanin sa yana karantar da mutane sai wani cikin mabiya sai ya daga hannu yake cewa ya Musa man a'lamun nas ya Musa wane ne yafi kowa ilimi da sani annabi Musa ya duba ya dubo ya karanta ya karanto ya tabbatar cewa a yanzu dai a bayan ƙasa a matsayinsa na annabin Allah aikakke babu wani sama da shi sai ya ce ni ne kaga nan ya hukunci ne da zahiri ko amma bai danganta al'amari ga Allah ba bai ce Allahu a'lamu ba ko da yake mai tambayan ce masa man a'lamun na wa ya fi kowa ilimi a cikin mutane to sai Allah ya ladabtar da annabi Musa alaihi salam ya masa wahayi ya ce ya Musa akwai wani bawa na bi majma'il bahrain wani bawa abdan min ibadina akwai wani bawa daga cikin bayanmu na sanar da shi wani abin da baka sani ba ka kama hanya ka hada guzuri ka shirya kamar yadda ɗalibin ilimi yake tafiya neman karatu ka je ka nemo ilimi a gurin shi kama hanya ya tafi Allah ya ce gashi nan ya ɗauki kifi su tafi da shi suna a matsayin guziri da za su yi sannan ya ɗauki yaro ɗan rakiya da zai tafi ya taimaka masa malamai suka ce wannan yana nuna cewa ɗalibi mai ilimi mai neman ilimi ko malami mai neman karatu ko mai karantarwa yana da buƙatar wani a gefensa da zai taimaka masa Allah ya sanya shi ya wahala saboda ya je ya nemo ilimi saboda ya sani akwai wani sama da shi ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo kamar yadda kissa ta zuciyar surul kafin muna sa Allah muna fata Allah ba mu bisan kwanan za mu zo kissar daga ƙarshen ƙarshe ne sai da Allah madaukakin sarki zai hada shi da Khidir malamai sun yi sabani annabi ne ko ba annabi ba ne ba bigiran tattaunawa ba ne a kan shi ya je ya tarar da shi suka yi tafiya kuma karatun ba a ba shi cikin sauki ba kawai a karanta mai a fassara ba a'a aiki aka sa yi ya ga an aikata wannan yayi magana kace kai alam aqul alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra ko alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra kai hakuri suna tafiya suna tafiya duk abin da annabi khidir alaihi salatu wassalam ya aikata sai da musa ya ga abun bawai kamar bai san shi ba kamar kuma an saba wa yanda ya sani daga ƙarshe dai aka tattare masa aka nuna mai shi gajiyayye ne sai ya ce da shi ni na san cewa kai ba za ka iya tafiya da ni ba sa'unabbi uka bi ta'wili ma lam tastai alaihi sabra zan baka labari akan fassarar abin da ka kasa yin haƙuri na ilimi amma kaza amma kaza amma kaza amma kaza amma kaza kare shi da ilimi kuma yau Allah godiya kama ya tubi abin da yasa na kawo nan na kawo wannan shine don mutumin da kaga yana alfahari da ilimi to ka tausaye shi duk wanda kaga yana alwashi da ilimi to ka tausaya mashi ilimi kogi ne ba wanda ya sai shige shanye shi kowa da ka sani sai dai ka ɗebi iya abin da za ka ɗiba iya zamaninka kai tafiyarka yayin da ka kankan da kanka ka nuna kai ba kowa bane lokacin Allah zai daga ka tawaba'u yarfa'ukumullah ku yi tawadu'u ku kankan da kanku a lokacin kuma Allah zai daga ku Allah Allah mutum yayi nesa da yin alfahari da karatu ya nuna wani cewa shi bai san komai shi shine sani kai ma idan aka kawo ka gurin wani wallahi nake gaya maka za ka yi tsammanin ma baka taɓa yin karatu ba a duniya kuma musamman mutane da suke jagorantar mutane ko mutum malami ne ko mutum limami ne ko mutum shugaba ne kada ya tsammanin matsayin da Allah ya bashi yana nuna cewa kowa ne ba haka bane yanzu zai zo ina yin wannan karatun Allah ne ya kaddara ni ne zan zo in zauna a cikin ku na yi karatun amma ba ya nuna cewa duk na fi ku ilimi bane wallahi a cikin ku akwai wanda ya fi ni ilimi ya fi ni fahimta ya fi ni ganewa ya fi ni komai amma Allah bai kaddara abin ya zo a hannunsa bane to kaga wannan kuskure ne na zo na yi magana na nuna cewa ba ku san komai ba kuskure ne wannan sau nawa liman zai zo yana yin sallah yana qur'ani yana tarawih ko yana tahajjudi a bayansa akwai mahaddata gaggan mahaddata wanda wani da wahala yake kuskure a cikin alqur'ani amma kuma zai zo ya hakure bi sallah kuma ina fata ana fahimta to ba a alfahari da ilimi Allah ka ba mu ilimi sai ce mai kuma قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم na'am فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Allah madaukin sarki yake cewa qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim yayin da suka gajiya suka kasa ba da wannan suna take sai Allah ya ce ya adam ya kai annabi adam anbi'uhum bi asma'ihim ba su labari ai akhbirhum bi asma'ihim ba su labari dangane da waɗannan sunan naki annabi adam sai ya tashi ya fara ambata sunan nakin komai Allah ya tara masa wasu kayayyaki a gaban shi a lokacin ce wannan shine rediyo wannan shine bokiti wannan shine alƙalami wannan sunansa hula wannan sunansa al- a- a- takalmi wannan sunansa riga wannan sunansa wando wannan shine cebur wannan shine kwano wannan shine kofi wannan shine agogo wannan shine kaza kamar yadda malamin tafsir suka faɗa kuma abin mamaki duk abin da annabi adam ya faɗi sunan shi sai ya faɗi me hikimar da ta sa Allah halicce shi wato suka ce ba wai faɗin sunan bane kwarewar a'a bayan an faɗi sunan kuma a faɗi dan me yasa aka halice shi misali idan ya ɗaga musu wannan ya ce wannan sunan sa littafi Allah ne kawo hoton abubuwan ya nuna musu ga gani sai ce wannan littafi Allah ya halicce shi ne dan yan zurriya ta su yi karatu shi kuma karatun me yasa aka yi shi dan a gane a fahimta a san yadda za a yi wa Allah bauta wannan sunansa kaset sunansa kaset amfaninsa a yi rikodin da shi a ɗauki magana don yanzu in an tashi bayan shekara biyu ma a sa a ji wannan maganar wannan sunansa sallaya ko sujada amfaninsa a yi shimfiɗa a yi sallah ko a kwanta a huta wannan sunansa fitila amfaninsa in ana cikin duhu a haska a haska shi don yin haskaka wuri duk abin da ya faɗa sai ya faɗi hikimar da ta sa Allah ya halicci wannan cokali in ya daga cokali sai ce wannan cokali amfaninsa cin abinci da shi kwano wannan kwano amfaninsa zuba kaya a ciki kofi amfaninsa zuba abin sha a ciki duk abin da ka sani haka Allah madaukin sarki ya nuna kwarewarsa akan annabi Adam alaihi salatu wassalam idan kun lura a hankali hankali waɗannan ayoyin suna nuna mana fifikon ɗan adam akan mala'ika shine abin da ake so a kai mu gare shi ya gaskata da faɗin Allah madaukin sarki ولقد فضلنا آآ آآ إيه و... و... منين ولقد كرمنا بني ادم انت نكي نيما ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يكي تبت حقيقة من في في بني آدم أكن دكا وتهلكا باب وتهلكا ده الله يا هلكا وانت تكيمتم فبأيك بقى ba a yi ta ba dan adam shine gaba da kowa dan adam ya fi mala'ika dan adam ya fi aljani dan adam ya fi ruwa ya fi itace ya fi komai to shi yasa anan zaka gane kuskuren mutanen da wato suke da'awar cewa su masoya manzon Allah ne wai suke damuwa in an ce manzon Allah yana cikin jinsin mutane sai kaga mutum ya zo yana wa'azi ya kafa lasfika yana cewa ka ji mutanen nan sun ce annabi mutum ne ka ji mutanen nan sun ce ma manzon Allah mutum ne to wai yanzu kai da kake da'awar kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so na jabu ne wannan idan baka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bane ba to me za ka ce da shi idan ka ce da shi mala'ika ka rage darajarsa akan akan dan adam wani da gaske idan ka ce aljani ne shi ka ta zagi annabi to me za ka ce shi me za ka ce kuma ana zuwa a faɗa mana an zo ko maulidi ko taron wani abu a ce ai yana da sifa ta kaza manzo Allah mutum ne shi ba dogo ba shi ba gaje ne ba yana da wushirya yana da gashi har zuwa kafadarsa yana yawan murmushi yana tafiya kamar yana gangarowa yana kaza yana kaza duk a ɗauko sufan mutane kuma a bashi kuma an zo magana ta jayo ba a ce mutum bane ba kaga wannan tanaqud kenan wannan tufka da warwara kenan da haka manhaji mai kyau magana mai kyau ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne amma basharun laysa ka bashar mutum ba kaman mutane sauran ba ina fata ana fahimta haka qur'ani ya faɗa qul inna ma ana basharun mithlukum yuhi ilayya ko lalle ga musu cewa ni dinnan bashar ne in an ce bashar ana nufin wato gangan jiki da yake da jini da tsoka da ƙashi da nama da fata shine bashar gaya musu ni mutum ne mislukum ma'ana wannan almisliya fil khalqi kenan ina fata ana fahimta ba almisliya fil fil fadila ba ni irin ku ne a halitta ma'ana ina da ido biyu kuna da ido biyu ina da yatsun hannu guda goma kuma na ku goma ne na kafa goma kuma na ku goma ne ina da baki ina da harshe ina da dasashi sannan ina jin ƙanshi ina jin wari nakan yi bacci nakan ji yunwa nakan sha nakan so zaki nakan yi ɗaci nakan yi kaza nakan yi kaza duk idan da za mu duba cikin shama'il muhammadiya za mu sanar da wannan to amma Allah madaukin sarki ya fifita ni akan ku fifiko wanda Allah bai halicci wani ɗa da sunan ɗan adam da mace ta tsuguna ta yi naƙudarsa ta haife shi darajarsa ta kai ta manzon Allah ba duk annabawan Allah gabaki daya Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu ballantana da ni da kai wannan shine jawabi na adalci amma sai mutum ya zo wajen saboda san manzon Allah wai ba zai ce mutum bane ba ba zai ce mutum bane ba kun ga wannan bid'a ce tsantsa Allah ka raba mu da bid'a to shine sai yake cewa Allah madaukin sarki a nan gurin yake cewa ya kai Adamu ka sanar da su waɗannan sunan naki falamma anba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labari dangane da waɗannan sunan naki sai Allah ya ce qala alam aqul lakum anan gurin a cikin ayar akwai wani abu mahzuf idan kun lura da ayar qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim ko falamma anba'ahum bi asma'ihim ya adamu ba su labari dangane da sunan nakin waɗannan abubuwa nasu yayin da annaba adam ya ba su labari akan wannan sunan naki nasu qala alam aqul lakum inni a'lamu to anan gurin ana nufin annabi adam din ne yace ba shi ya faɗa ba kaga anan takadirin kamar ka ce ai qala allah alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard sai Allah ya ce a ku yanzu mala'iku ba na gaya muku ba daman tun can inni a'lamu ma la inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ni na san abin da yake koye na gaibu na san fani ne na san abin da yake ɓoye na gaibu na ƙasai ya Allah da na gaibu da wanda ba na gaibun ba kai ka fi kowa sani tabaraka wa ta'ala inni alamu ma la ta'lamu na san abin da baku sani ba kuma ni na san gaibun sammai kuma ni na san gaibun ƙasai wa a'lamu ma tubuduna kuma ni na san abin da wato kuke bayyana shi kuke bayyanawa a fili kuke magana wa ma kuntum taktumun da kuma abin da kuke ɓoyewa abin da kuke ɓoyewa a zuciyarku na cewa kuna ganin Allah da zai halicci wata halitta wacce tafi ku karamci ko tafi ku ainihin wato ɗaukaka ba wa alam ma tubduna ai ma tubdu ma tubdihi al mala'ika min at-ta'a ni na san abin da kuke bayyanawa na yi mun da'a lalle ba ku tauye mun da'a ba ba kwa saba mu na san wannan kuma na san abin da kuke ɓoye na saban Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba daidai bane kuskure ne na cewa ba ku jin daɗi in Allah ya halicci wani halitta ba ku ba wasu kuma malamai suka ce wa ma kuntum taktumuna ai ya'ani iblisa min al-ma'siya wato abinda kuke koyewa na cewa a a ib- a a a a, a saban Allah da za a zo a yi ta aikatawa a bayan ƙasa za a yi farna za a yi fasadi za a sha giya wanda duk yan adam ne za su iya yi, kuma shedan zai sa su su yi duk wannan na sani ba na gaya muku wannan ba yanzu za ku tabbatar da cewa magana da na gaya muku daidai ce to sai kuma Allah ya ce me
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى na'am فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ku cina yayin da muka ce wa mala'iku wa iz kunna lil mala'ikati isjudu li adam ku cina ya ku mutane yayin da muka gaya wa mala'iku ku yi sujjada wa adam usjudu li adam ku yi sujjada ga adam a kira'ar abu ja'far wa iz kunna lil mala'ikati isjudu yake cewa lil mala'ikati isjudu wannan lamul jar din ba ta aiki akan mala'ika a kira'ar abu ja'far bi dhammi ta'i kenan ala a jiwari alifis judu kenan sannan kuma haka yake karanta shi abu jafar kamar yadda Allah ke cewa qala rabbukum bil haqq baya cewa qala rabbikum sai dai ce qala rabbukum bil haqq a qira'ar shi abu jafar bi dhammil ba'i kenan wa in kana a, malaman nahawu suka ce wannan abun za'ifi ne jiddan inji nuhat kenan ya za a ce qala rabbukum ko kuma ya za a ce wai kulna lil mala'ikati lil mala'ikatu sujudu ya za a ce lil mala'ikatu alhalin ga lamu ta zo su kuma ka'idar su sana'u in dai lamu ta zo to in dai lamu ta zo kafin suna to dole ta ne masa wato jarra ko to a mala'ikati sujudu li adam bari mu zauna akan asali din ko wasajadu ku tuna yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujada ma adam sujada ta girmamawa da nuna fifikonsa akan ku fasajadu illa iblisa aba sai mala'ikun suka yi sujjada amma banda iblis shine shedan mun yi magana akan shedan ko aba wannan fasajadu illa iblis a wata ayar Allah ce fasajada mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku dukansu gabaki ɗaya sai suka yi sujjada ba wanda ya rage anan kuma sai Allah ya ce illa iblisa aba banda shedan sai ya ki kaga wannan ya nuna cewa kenan shedan baya cikin mala'iku a bisa wancan ra'ayi malaman tafsir suka ce hakikanin wannan sujada din da iblis ya yi wa annabi adam sujuda ce ta hakika amma tana dauke da ma'anar yi wa Allah da'a ba wai sun yi sujjada wa Adamu ne don shi za su yi wa ɗa'a ba a'a sun yi sujjada wa Adam ne don Allah ne ya ce su yi wa Adamu sujjada ma'ana yin sujjadar yi wa Allah ɗa'a ina fata ana fahimta yawwa fasajadu illa iblis aba sai suke sujjada amma banda shaidan shine iblis aba sai ya yi sujjada wastakbara yayi girman kai ya nuna shi ba zai sujada ba wa kana min kafirin kuma ya kasance cikin ilimin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zamanto cikin kafirai to a nan gurin yace illa iblisa a ba shedan ya ki ya sujada wasu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa dalilin kin sujadan cewa ya kala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun yaushe zan zo ne sujada ga wani mutum wanda ka halice shi da yumbo خلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين ka halicce ni ne da wuta shi kuma ka halicce shi da yumbu ka haɗa yumbu da wuta wanda wuta ita take cinye yumbu inda za a zo a gobara sai ka ga wuta tana cin gini ta rushe shi yayi ja ya zama ƙasa ai ni nake sama da shi wannan shine dalilin da shi shaitan ya iya yi sujjada din to anan gurin idan kun lura da ayar ku dube ta duba na hakika na fahimta an samu mai umarni ko shine Allah an samu wanda aka yi wa umarnin ko sannan kuma an samu wanda umarni yake fadawa kansa abubuwa ne guda uku mai umarni shine Allah shine kul nadin lamirin nadin yana komawa ne kan Allah yayin da Allah ya ce wa mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ma adam wa aka umarta da su yi sujjada su ne mala'iku wa aka ce a yi wa sujjada shine adam to a nan gurin wanda aka umarta ɗin shine malamai suka yi saɓani yanzu da ni da ku a nan gurin ma iya cewa an umarci mala'iku ne da su yi wa waye sujada adam ko in muka ce wa iz qulna lil mala'ika tisjudu li adam Allah ya ce da mala'iku su yi sujada ma adam umarni yana kan suwaye ne yana kan mala'iku mala'iku sun cika umarnin Allah dama Allah ce la ya'tuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun to da yace illa iblisa aba wastakbara wasu kace istisna'i ne muttasili ko kace istisna'i ne munqati al istisna'u al muttasil shine wanda yake da alaka da abin da aka ambata a baya shi al istisna'u al munqati shine wanda yake wato bai da alaka da wannan yayin da kace umarni ne ga mala'iku to shikenan mala'iku sun yi abin da Allah ya umarce su kenan shedan baya cikin mala'iku wannan shine hujjar waɗanda suke ganin shedan cewa baya cikin mala'iku dan Allah ya faɗa a wata ayar fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un in je mala'ika ne to yayi sujada wanda ba mala'ika ba shine bai sujada ba to waɗanda suka ce kuma shaidan yana cikin mala'iku suka ce gashi ayar a haɗe suke wa yadda kullum lil mala'ikati tasjudu li adama fasajadu illa iblisa aba mun ce wa mala'iku su yi sujjada duk suka yi sai iblisa da yake cikin su shi ya taurin kai mun ce wa mutane duk su yi sujjada sai zaidu sai yake zaidu baya cikin su yana cikin su da haka abin da nake so na kai mu gare shi wannan sabani ne mai karfi wanda wato malamai suka ainihin wato tattauna a kansa wanda karatun da ya wuce mun faɗi hujjojin kowanne ba sai mun maimaita ba to sai Allah kuma ya ce me wa qulna ya آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
hadisi ya inganta riwayar imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan qarabnu adama as-sajdata yayin da dan adam yayi karatu ya karanta sura mai sujada ko ya karanta aya mai sujada fasajada sai shi dan adam din yayi sujada i'tazala shaytanu yabki sai shaytan ya nisance shi sai ya kama kuka shi shaytan kenan wa yaqulu yana cewa ya wailahu ya kai tansa ya tabe wasa umar ibn adam bis sujudi fasajada falahu aljanna an umarci dan adam da yayi sujjada yayin da aka karanta aya mai sujjada yayi sujjada kuma Allah ya bashi aljanna wannan ayar ta wannan hadisin gaba yana magana akan falalar yin sujjada idan an karanta aya mai sujjada a cikin alqur'ani yace an umarce shi da yayi sujjada yayi Allah ya bashi aljanna ka rike abin da ake yake so ce dan adam an umarce shi da yi wa Allah da'a ya yadda yayi an ce yayi wa yayi sujjada wa maganar Allah maganar Allah tabaraka ta'ala wanda ba ganin ta yi a gine ba ya bi ya samu gidan aljanna wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyan nar ni kuma aka umarce ni da na yi wa shi bil adam din wato kakan yan adam gabaki daya shi annabi adam alaihi salam gashi da birin halittarsa aka ce masujada na kine masa na saba wa Allah na cancanci wuta malamai suke cewa wannan hadisi yana nuna shedan yana yi tirafi cewa shi dan wuta ne kenan wannan yana nuna cewa mabi shedan shi ma me dan wuta ne wannan yana nuna wanda ya bi Allah ne zai samu aljanna wanda kuma yake saba wa Allah ya kama hanyar wuta Allah ya tsare mu hukunna ya adam sai Allah ya zo yake yi sakayya wa annabi adam uskun anta wa zawjuka aljanna uskun zauna anta kai wa zawjuka da matarka aljannata ka zauna a cikin gidan aljanna saboda wannan ya faru ne annabi adam da yana cikin aljanna shi shi kadai bayi da wanda yake ɗauke masa kewa malaman tafsir suka ce wata rana ya kwanta yana bacci sai Allah madaukin sarki ya wabci wani abu a jikinsa a bangaren hagun ɗinsa a ƙarƙarinsa ya ciri wani abu ko nama sai ya halitta masa matarsa hawa an ce da ita hawa'u ne hawa ne fa da ha saɓe ba da ha babba ba hawa'u li'annaha khuliqat min hayy saboda an halitte ta ne daga rayayye shi sa aka ce da ita hawa'u kamar rayayya kenan ko wanda aka halitte ta daga rayayyen abu ita kanta wannan halittar na na hawa'u daga cikin annaba adam yana nuna wato wata kudura ila'iya shi annaba adam Allah ya halice shi ne da hannunsa da ya dace da shi kuma ya halice shi ranar juma'a kuma yadda zamu zo mu karanta da hannunsa da ya dace da shi wani iri ne ba mu sani ba dan Allah bai gaya mana ga irinsa ba amma za mu tabbatar tunda manzo Allah ya tabbatar to ya halice ta yanzu anan nan ai ba a maka bayanin yaya aka aka halice hawa'un ba saboda shi qur'ani yana zuwa da magana dunkulalliya sunna sai ta zo ta fashe maka bakin shine uskun anta wa zawjukal janna wai kamar takdirin zancen tuntunin har an halitta masa matarsa hawa'u aka ce to zauna da matarka ta dauke maka kewa aljannata a cikin gidan aljanna wa kula minha ragadan ku ci ku sha ragadan wato ku ci ku ƙoshi kuma ku sha ku ci da yawa wasi'an kasira shine ragadan ragadan ai wasi'an kasira ibnu kasir yake cewa ai hani'an wasi'an wa tayyiba ku ci ku sha da yawa kuma ku ci yalwataccen abu kuma mai tsarki mai daɗi ku more haitu shi'tuma أي كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما شيني حيث شئتما تين دا كوكا قداما لوكا تين دا كوكا قداما تين كما أين دا كوكا قداما كتش أبن دا كتش تدوب وتحرية مطلقة أنتي سكتشن أنتي كتش كومي لوكا تين دا كوكا قداما إرين ينين تين دا كوكا قداما a irin wurin da kuka ga dama ku ci amma ga doka wala ta ƙaraba hadihi shajara a hirdinku ku yi nesa kada ku kusanci wannan bishiya hadihi ashajara ƙur'ani ya kawo cewa kada ku ci wannan bishiyar amma ƙur'ani bai faɗi sunan bishiyar bizatiha ba wata bishiya dai ce a cikin gidan aljanna wasu malamai suka ce wannan bishiya din wata zangarniya ne aka nuna masa zangarniya ne na 'ya'yan abu aka ce gashi amma kar ku kusanci wannan suka ce me hikima hikima ita ce dan adam baya rayuwa sai an sa masa doka ka fahimci wannan da Allah ya halicci mutum bai bashi kara zuba ba sai ya sa mai doka tun daga adam ɗin masu aka kafa mai doka kaskaci wannan kuma ɗabi'a ta ɗan adam yayin da aka zo aka ce jama'a duk wanda ya zo masallacin nan kowa ya zo ya zauna amma da Allah kada wanda ya shigo ta nan kofar kada wanda ya leƙa nan to zuciya ka zata wai ne ya ba haka bane ko kuma yanzu misali a ce ana karatun nan jama'a da Allah duk wanda kuke karkashin wannan a a wannan kullutun na tsakiyar masallaci duk Allah ai hakuri kada a leƙa zuciya ka sai ta tuna ta wani sai ka ji kamar ka leƙa ku bi ta nan amma kar ku bi ta nan kowa in ya zo sai ya duba wai me da aka fi karanci to wannan ita ce ɗabi'a ta ginin ɗan adam don ku gane cewa saboda malamai sun yi saɓani shin wai shi annaba adam da ya zo ya ci wannan bishiyar da shi da na hawa sun ci ne da kawai taurin kai don saba wa Allah ko ku dai ɗabi'a ne ɗan adam ba dai su ɗan taɓa dai su ji ne ya yi ina ba ta ana fahimta jigit wala ta karaba hadi shajara wasu suka ce bishiya ce ta inab wasu malaman kuma suka ce bishiya ce ta attin wasu kuma suka ce shajaratul ilmi ne bishiya ce ta ilimi komai a cikin ta akwai wasu kuma suka ce shajara ce ta alkafur ibn jarir tabari a cikin tafsirin sa yazo yace Allah da ya ce wala taqraba hadhihi shajara ko yace amma qur'ani bai faɗi zatin wannan bishiyar ba malamai sun faɗi abin da suka faɗa yace abin da ke kan wajibi a kanmu mu yi imani da Allah ya ce da annaba Adam kada ya ci wata bishiya tsayayya kowace ce ba ka ce bishiyar kaza ne bishiyar kaza ne bishiyar kaza ne duk gaba daya ijtihadi ne babu nafsi karara da ya faɗi wannan bishiyar ko ba samu hadisi ingantacce kwaya ɗaya lafiyayyen hadisi wanda babu tawili a ciki wanda annabi ya ce wannan ita ce bishiyar da Allah ya ce annabi Adam kai ya ci ba saboda ana yaudarar wasu sai a kawo wani itacen bishiya sai a ce ai wannan ita ce bishiyar da Allah ya ce wa annabi Adam kare ce sai a basu sai su yi ta tabarruki da ita ka ji shaidanci na dan adam kai da aka ce wa dan adam baban ka kare ya ci kuma a dauko a ba kana tabarruki da ita ina fata ana fahimta yace cin haka din ne zai sa fata kuna min zalimi sai kasance cikin azzalimai wato azzalimina bi anfusihim bil ma'siyah wanda suke gadarwa kansu saban Allah dan aslu azul a larabci an ce azulmu a larabci shine wadu'u shay'i fi ghairi mahallihi wato ka sanya abu ba a wurinsa ba shine azulmu shine ma'ana fa takuna min zalimina sai ku kasance cikin waɗanda kuka ɗauki wani abu kuka sanya shi ba gurin da yake ba fa takuna min zalimina sai ku kasance cikin waɗanda kuka aikata abin da Allah bai ce ku aikata ba wataƙila karmar ku kasance cikin azzalimai din zai zama yana da dan nauyi nauyi ko ina fata ana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar da wannan da abin da alqur'ani ya faɗa akan shi annabi adam alaihi salatu wassalam ta hanyar tsoratar da shi da Allah yayi gashi nan da yanzu ya kawo shi gidan aljanna kuma ya halitta masa mata sannan kuma ya ba shi doka to bari mu ji annabi adam ya bi wannan dokar ko bai bi ta ba to sai ce ne فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه na'am وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولهم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين fa'azallahum ash-shaytan Allah madaukin sarki sai ba mu labari anan ku lura da wannan uslubin da zai taimaka mana sosai wajen magana akan wani sabani da zamu yi nan gaba kaga da Allah ya bada labari cewa kar ku ci wannan bishiya to zamu ji labarin sun ci ko ba su ci ba amma da aka ce sun ci din ta yaya suka yi suka ci wani ne ya ziga su ko ku kawai radin kansu ne suka yi suka ci fa'azallahum ash-shaytanu sai shaidan ya kiraye su zuwa ga kaskanci shine fa azallahuma an gane ko zaka iya fassara fa azallahuma bi ma'ana wato ai da'ahuma ila zulla a wata qira'ar kamar yadda yazo a qira'ar hamza ai fa azalahuma shaytanu me fa azalahuma shaytanu sai shaidan ya kautar da su daga wannan umarnin ubangiji ya dora su akan umarninsa shi kenan fassara fa azallahuma shaytan ka iya cewa shaidan ya kiraye su zuwa ga kaskanci suka saba wa Allah ko kuma in ka ɗauki kira'ar hamza ka ce fa'azalahuma mai kon fa'azalahuma fa'azalahuma aina hahuma sai ya kautar da su daga hanya sai ya ɗora su akan hanyar ta shi anha anha suka yi saɓani anha kamar yaya suka ce anha ai anil janna da ya sa su suka saba wa Allah ta dalilin sa su da ya suka saba wa Allah din sai ya kautar da su daga gidan aljanna ba wai Allah ne haka kawai ya kore su daga gidan aljanna ba a'a shaidan din shine ya dauke su daga gidan aljanna din dan ya faɗa musu a wani guri yace ce da su ala adullukuma ala shajaratul khuldi wa mul shajaratul khuldi wa mulkin la yabla in nuna muku wata bishiya da in kunci za ku dawwama kuma Allah zai ba ku mulkin da baya tsufa ai dan da Allah yake kar ku ci Allah baya so ku dawwama ne a aljanna yanzu wannan ni'imar da kuke ciki in dai ba ku ci bishiyan nan ba to wata ran fa dole za a zo a ce za a sauke ku amma wannan ita ce shajaratul khuldi duk wanda ya ci wannan bishiyar to zai tabbata a wannan gidan wa mulkin la ya bala Allah zai bashi mulkin da baya tsufa mulki da mai ka duba yanda Allah a yanda shaidan ya rudi annabi Adam alaihi salatu wassalam fa akhrajahuma mimma kana fi shaidan ya cire su daga abin da suka kasance suna cikin sa na ni'ima ai mimma kana fihi minan na'im abin da suka kasance na ni'ima tsayayyen ni'ima zaman gidan aljanna da yi wa Allah madaukin sarki da'a cikakkiya suna cin wannan abun wa qul lahbitu ba'dukum li ba'din adu Allah ce sai muka ce da su ku gangaro ihbitu ai bi ma'ana inzilu ila al-ard ku gangaro ku sauka ƙasa da annabi Adam da na Hawwa da shedan din duk gaba daya da macijiya kamar da wasu malaman suke faɗa na tafsiri ku gangaro zuwa ga ƙasa ku je ku karata a can amma gidan aljanna ba ku zama ciki saboda gidan aljanna wanda yake saba Allah bai zama a ciki ba'dukum li ba'din adu sashen ku da sashe ya zaman to yana gaba da juna Allah ya kaddara dole a samu al'adawatu da'imatu baina bani adam wa shaitan tsayayyar adawa gaba tsaye ya tabbatacciya tsakanin ɗan adam da shaidan sannan kuma tsakanin mumine da zuriyar iblis da baki ɗaya mumini babu shi ba zaman lafiya da shaidan shi sa Allah faɗa a wata ayar inna shaitana lakuma aduwwun mubin lalle shaidan gare ku makiyi ne mabayyanin kiyayya kafin mu ce abin da za mu ce a cikin ayar idan ba ku manta ba cikin karatukan da muka yi daga baya cikin ayoyin da muka fassara a cikin wannan sura mun faɗa cewa Allah maɗaukin sarki ya kori shi daga aljanna ku ya dawo da shi ƙasa to yanzu a nan gurin yaya aka yi bayan an kore shi daga aljanna kuma yanzu aka zo aka ba mu kissar cewa gashi a cikin aljanna ko gane ba ku da da ni da ku ba mun tabbatar cewa ce dan an fita shi daga aljanna ba saboda yayi taurin kai ko ba ka bane ba aljanna ko shi dan aljanna yake aljanna gidan suwaye ne gidan mu'minai salihan bayi bayan Allah to yaya aka yanzu a kissan nan kuma aka ce mana gashi dan yana ta ganawa da annabi Adam har ya zuga shi yace ya je ya ci wannan bishiya din shi da Hawwa zaka ba da hankali gaje yake ba da shigowa yayi ha da dama shigowa yayi wala to abinda malamin suka ce Allah musu rahama suka ce zaman shedan a cikin gidan aljanna zama na hakika wannan abu ne mumtani Allah ya riga hana shi babu kuma babu canji tsakanin maganganun ubangiji zama ya zo ya zauna na jin daɗi babu to amma suka ce kar ku manta daman ya yi alkawari cewa shi ko sai ya halakar da ɗan adam ko bai faɗa ba sun mala'ati yanna hun min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shima'ilihim ko ko ba ka bane zan zo musu ta dama da su hauni da su gaba da baya sai na batar da su Allah madaukakin sarki bai ce da shi baka isa ka batar da ɗan adam ba sai dai ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al lallai bayina da suka yi min da'a cikakkiya baka da iko a kansu sai dai waɗanda suka bi ka cikin wanda suka saba wa ubangiji tabaraka wata'ala kaddarar ubangiji ta kaddara su bi ka amma dai ba za ka halakar da su duka ba amma kuma Allah bai kore cewa zai zo ya dan adam ba to to wannan jarrabawar da Allah bai kore ta ga shedan cewa zai dan adam ba ita ce ya fara jarraba ta tun a wancan lokacin ma'ana ya shigo gidan aljanna ne dan a fara gwada adamu kuma dan a nuna wa annabi adam cewa to ga wani makiyi a gare ka shi sa Allah ya gaya musu a cikin ayar inna shaytana lakuma lallai shaytan gare ku ku annabi adam da nana hawa aduwwun mubin makiyi ne mabayyani saboda gashi nan ta dalilin sa na sauke ku daga ni'imar da kuke ciki na dawo da ku ƙasa duniya yadda kowa zai biya allansa ya ƙetare da kansa da ba dan shaidan ba da duk muna can ko ba ka bane to amma bai kyauta mana ba shaidan sai ya fito da annabi adam alaihi salatu wassalam to wannan shine ma na Allah ya kai shaidan gidan aljanna ne ala sabilil imtihani wal ikhtibar kenan ko ba ka bane dan ya jarraba annabi adam alaihi salatu wassalam to a nan gurin Allah madaukin sarki bai faɗi yaya aka yi ya saukar da annabi adam da hawwa'un daga gidan aljanna ba amma ya faɗi a cikin wasu ayoyi kamar da suka zo cikin suratu taha Allah madaukin sarki ke cewa wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج فلا يخرج يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان شين فأذلهما الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وأتى آدم ربه فغوى Allah ya tabbatar da cewa annabi Adam ya sabawa ubangijinsa yace sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada qala bita minha jami'a shine qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu ko qul nahbitu minha din alqur'ani ai yana sashin sai yana fassara sashi qala bi jami'a sai anan gure amfani da lamirin su su biyu da annabi adam da nana hawa ku sauka dukan ku ba'dukum li ba'din adu fa imma yati annakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa قل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Allah ce ku gangaro ku sauko ku zo ku zauna a bayan ƙasa kuma kuna masu tabbata kuna da mustaqar in an ce mustaqar wato inda za ku zo ku zauna ku tabbata a bayan ƙasa sai dai mutuwa kawai ta zo ta ɗauke ku ai mawdi'u qarar shine mustaqar wa mata'un ila hin ku zauna ku yi rayuwa wani gajeren lokaci da jin daɗi gajere zuwa wani lokaci ƙayyadadde shine ilan qida'i ajalikum zuwa lokacin da wato ajalinku zai kare zai yanke to sai yace me kuma
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه na'am إنه هو التواب الرحيم na'am قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتلقى آدم من ربه كلمات أو تقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات idan mun zo kanta za mu faɗi yaya fassara za ta kasance fatalaka adamu min rabbihi kalimatin kaga anan adamu shine fa'ili ko annabi ya karbi wasu kalmomi dan kalmar at-talaqqi a larabci tana nufin al-qabulu an fitnatin wa fahm ka karbi wani abu kana fahimta kuma kana nutse ya karba daga ubangijinsa kalimatin wasu kalmomi wannan kalmomi malamai sun yi saɓani waɗanne kalmomi ne wasu suka ce shine faɗin Allah faɗin su qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin shine kalimat wasu kuma cewa suka yi addu'a suka yi na tuba la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik rabbi alimtu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik rabbi alimtu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta arhamur rahimin wannan shine fatalaqa adamu min rabbih kalimatin din ya karɓi wasu kalmomi na tuba daga ubangijinsa fata ba alai kuma Allah madaukin sarki din ya karɓi tubansa innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah shine at-tawwab mai karɓan tuba ar-rahim mai jin kai da tausayi tabaraka wa ta'ala wannan a qira'ar a qira'atul amma kenan mafi rinjayen qurra'u akan inda suka tafi kenan matalaqa adamu bi raf'il mimi cewa adam din shine fa'ili kenan sannan ya ce kalimatin bi khafdi ta'i da yi wa ta'un din nan kasra kenan amma a kira'ar ibnu kasir fatalaka adama min rabbihi kalimatun ne to me fasararsa abinda ake nufi shine ma'ana kalmomi sai suka zo wa annaba adam daga ubangijinsa kaga kalimatun din su ne fa'ilai kenan fatalaka adama shi kuma adam shine maf'ulun bihi kenan dan maf'ulun bihi mansub الفائل مرفوع فتلقى آدم من ربه كلمات معنى كلمات إن سوني سكا زوى النبى آدم دقا إنا دقورم أبنجدنسا تبارك وتعالى فتاب عليه كما الله يكا كتوبا النبى آدم عليه الصلاة والسلام هذا أنا ينا نفن دي يا يافي مسا كينا يا يافي مسا أبن دي يا يافي مسا بيبشي هكذا إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا sai muka ce ku gangaro ga baki ɗayanku jami'an ku sauko to anan gurin akwai sauka guda biyu a can an faɗi ku gangaro kuma anan ma an faɗi ku gangaro to me bambancin wancan ihbitu ta farko da ihbitu ta biyu ku duba ayar ku ta baya ko ba ka bane fa dallahu mashaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi ko wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu kaga ihbitu guda ɗaya ta zo to sannan kuma sai ya sake cewa a a qulnabitu minha jami'a ku gangaro daga cikin ta gabaki daya to sai malamai suka ce alhubutul awwal gangarowa na farko daga aljanna ne zuwa sama din nan ta duniya ihbitu ta farko ku gangaro ne kamar yadda wasu malaman suka faɗa ku gangaro daga aljanna zuwa nan duniya sama ta duniya alhubutu sani kuma ku gangaro daga sama din mana da a sama aka aje su ku dawo cikin farfajiyar duniya ku ci gaba da rayuwa a nan shine bambanci dan wani zai iya tambaya ce to me bambancin alhubutul awwal da alhubutul sani wataƙila ka iya cewa tikrar ne maimaitawa amma in dai akwai hanyar da za a iya fassara abin kowanne ya zauna ya ci gashin kansa to wannan shine yafi dacewa sai Allah yake cewa fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun fa in ma ya'tiyannakum minni huda kalmar fa in ma tana nufin ai fa in ya'tikum ya zuriyata adam matukar shiriya ta zo muku ya ku zuriyar annabi adam minni daga gare ni ni Allah hudan shiriya ai rushdan wa bayanan wa shari'a shiriya da bayani da shari'ar Allah in ta zo muku to fa man tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta da bayani na da shari'a ta fala khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su waɗannan da suka bi wannan shari'a a nan duniya wala hum yahzanun sannan kuma ba su da bakin ciki ranar tashin alkiyama wasu malaman suka ce a nan ayar abin da ake nufi fa in ma ya'tiyannakum minni huda ana nufin al-anbiya wal mursalun ne annabawan Allah ake nufi da manzannin Allah dan su ne Allah ke kawo musu aya ta hanyar wahayi ta hanyar mala'ika to shine Allah yake ce da su yayin da ayoyi suka zo muku daga gare ni to duk wanda ya bi shari'a ta ba hanya ta to fala khawfun alaihim bai da tsoro a nan duniya wala hum yazanuna a lahira ba bakin ciki sai suke cewa ashe wannan yana nuna duk wanda ya tsaya akan dokar Allah da bin Allah da bin tsarin annabawa to Allah yakan cire masa tsoron wani a duniya sai ya sa masa tsoron Allah a cikin zuciyarsa a lahira kuma duk wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah ya bi tsarin Allah ya bi shari'ar Allah ba yi da bakin ciki da bacin rai wanda bai bi Allah ba bai bi shari'ar Allah ba shi yake tattare da bakin ciki da bacin rai a rayuwarsa wannan shi yake nuna cewa lallai bayan Allah na gari su ne waɗanda ba su da tsoro wajen faɗewa mutane gaskiya yayin da ka bari tsoron wani ɗan adam yadda su a cikin zuciyarka to Allah ba a yi masa kishiya yayin da kake jin tsoron mutane to shikenan tsoron Allah kuma bai zai zauna a cikin zuciyarka kamar yadda ake so ba yasa ce fala takafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni kadai in ji Allah in fa kun kasance ku mu'minai ne wannan sai yake nuna mana cewa ashe tsayuwa tsayin daka akan addini da isar da sakon Allah wannan tsari ne na annabawa kuma duk wanda ya tsaya akan wannan hanyar zai gamu da abun tsoro to amma ba a so abun tsoron ya tsoratar da shi saboda shi wanda zai tsoratar da kai din nan fa shi ma yana da mai tsoratar da shi ko ba ka bane kuma kai ma kana da abin da zaka ba shi tsoro tsoron ka yake ji sai yake tsoratar da kai dan in ka tsorata ya ga ya ci galaba a kanka kamar faɗa ne na wato rikakken rago da rikakken rago za ga wannan yana tsayawa yana ja da baya shi ma ɗayan yana tsayawa yana ja da baya to wane ne zai fara bugawa jarumi shi yana tsoron kafan dan uwansa shi ma yana tsoron kafan dan uwansa yanzu kaga abin da yake faruwa hakikanin gaskiya malamai wanda suka tsaya akan gaskiya al ulama rabbaniyuna malamai masu tarbiyya da tarbiyantar da mutane masu da'awa akan gaskiya fi sabilillah to waɗannan wallahi duk wani makin Allah tsoron su ke ji kar ka ji da wai tsoron ka suke ji saboda ba su Allah ba dan duk wanda bai ji tsoron Allah ba bai bi Allah ba to Allah zai kinsa mai tsoron wani da kai tsoron ka ake ji ana jin tsoron abin da zai faru ko a ji tsoron daranka ko a ji tsoron harshenka ko a ji tsoron jama'arka ko a ji tsoron kariyar da Allah zai baka to yayin da mai da'awa ya zo yana yi yana tsoro yana yi yana tsoro yana yi yana fargaba to saƙon da ake so ya isar wa al'umma ta tas ya ba da shi a miƙe ba wani abu to ba lalle bane ya samu daman miƙa shi saboda yana yi yana tunanin kada ran wani ya ɓaci yana yi yana tunanin kada a aiko a naɗe shi yana yi yana tunanin kada a sa shi a kurkuku yana yi yana tunanin kada a harbe shi da bindiga yana yi yana tunanin kada a masa kala sai sai ga mutum yana yana raurawa yana igina sai ga bare isar da sakon kamar yadda ya kamata ba ta alqur'ani dai ya bada bushara ala inna awliya allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنا كما تكون مداكة إن شاء الله سيون ساتي أبنى محمد أنا لدي الله شباب ملادا وأنا مكين كسكري الله مدكين سلكي يا زمان